الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى 11 ga watan sha'ban shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin ƙayatul insan min aljin wa shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba muna cikin alfaslul alfaslul arabi muna cikin fasali na hudu mun tsaya kuma a alhajmatul ula alhajmatul ula hari na farko da shi dan yake fara kai wa dan adam tun lokacin da aka haifi mutum mun ji irin hanyar da shaɗan yake fara bi wajen nuna wa ɗan adam cewa ka shirya gamuwa da ni ka shirya kwafsawa da ni to yanzu gabar da za mu tashi shine alfarqu baina adawati shaytan wa adawati insan bambanci da ke tsakanin gaba da kiyayya ta shaiɗan da gaba da kiyayya ta ɗan adam yadda kowanne ɗaya daga cikin mai sani abokan gabansa da yake kai komo a cikinsa guda biyu ne na farko akwai ‘yan uwansu mutane da yake tattare da su di yadda mutum ya kai ga nagarta di yadda mutum ya kai ga kyautata wa mutane di yadda mutum yake wajen ƙoƙarin yin abin da yake daidai baya rasa wanda baya son sa baya rasa wanda yake gaba da shi baya rasa wanda yake masa fatan tsiya sawa'un yayi masa wani abu ko bai masa wani abu ba haka kawai di yadda kake ƙarshen nagarta ƙololuwa wajen bin Allah maɗaukakin sarki da kyautata ma'amala da iya zama da mutane ba a kai annabawa da manzanni ba amma Allah maɗaukakin sarki ce waje alna wa ka zalika da alna li kulli nabiyin aduwan minal mujrimina wa ka fa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah maɗaukakin sarki ce kamar haka ne muka sanya wa kowanne annabi daga cikin annabawan Allah 'yan adawa muka sanya masa makiya daga cikin mujrimai so da kun ga kaga idan kyautata mu'amala ne ban kai annabi ba idan roƙon Allah madaukakin sarki ne ban kai annabi ba idan iya korar shi ne ban kai Allah madaukakin sarki ba amma tare da haka annabi ya samu makiya to shi sa duk wanda yake tsammani yanzu zai rayu salin alin lami lafiya kowa yana son sa kowa yana haba haba da shi kowa yana yadda da abin da yake so to wannan ya dauko kansa da lababa ga mu dan abu ne ba da ba zai taba yiwa ba malamai suka ce wai riban nasi ghayatuhu la yudrak samun yadda mutane gaba ɗaya abu ne da ba zai taɓa yiwa mutum ya kai zuwa gare shi ba sai dai wasu zaka ga suna cikin yadda da kai wasu ba su yadda da kai haka da rayuwar take dama idan ka duba kaga waɗannan suna yabanka waɗannan suna kushe ka tafi gode wa Allah haka rayuwar take babban abin da yake matsala shine duk mutane su haɗa akan zagin ka kowa in ya buɗe baki ce wani mutumin banza ne wani ba mutumin kirki bane wani kaza ne to wannan sai ka kokari ka duba sai ka gyara eh amma an kaga waɗancan sun ce kai wani alhamdulillah mutumin kirki ne sai ka ji wani bangaren kuma sun ce wani mutumin banza ne to haka rayuwar take da ina fata an fahimta to haka dan adam yake rayuwa da ɗan adawa daga cikin mutane to haka nan kuma akwai ɗan adawa daga cikin shedanu haka nan shi shedan dama asalin abin da ya ɗauko wa kansa na aiki shine duk yadda zai tsaya ga ya halaka da ɗan adam saboda ka shi adawa ta tafi tsanani adawa ce mai ƙarfi wanda shi ba zai raba da mutum ba sai ya ga ya halaka sai ya ga ya raba shi da imaninsa sai ya ga ya yi abin da ba daidai ba saboda waɗannan su ne manya-manyan 'yan adawa na mutum wanda yake tare da su to sai dai adawar tasa akwai bambanci kuma yadda ake ma'amalantar kowanne akwai bambanci shi dan adam yadda zaka zaka ma'amalanci abokin adawar ka shine zaka ma'amalance shi ne da kyautatawa kamar yadda zamu zo mu ji ayoyi da kyautatawa da yi masa abin da ya kamata da wani kuma da kawo da kai da bajire masa da rabuwa da shi da sauransu amma shi aljani fa kana ganin sa bare ka kyautata masa kana ganin sa bare ka ka bajire masa babu wata magana mai daɗi da za ka ga wa shedani ya sassauto daga kiyayyar da yake maka babu so zaka menene abin da zai maganin shedan shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim da karatun alqur'ani da zikiri da bin Allah saboda haka Allah madaukakin sarki cikin lutufinsa da hikimarsa sai ya koyar da mu ƴaƴan adam dan mu tsira hanyar da zamu mu mu'amalanci kowanne ɗaya daga cikin abokan adawa sai Allah madaukakin sarki yace qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun فاستئذ بالله وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سألت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه هو السميع العليم to ƴan uwa waɗannan ayoyi guda uku da ta cikin suratul a'raf da ta cikin suratul mu'minuna da ta cikin suratul fusilat sune ayoyin da Allah madaukakin sarki ya kawo su kuma za ku ga a tare suke a waje guda Allah madaukakin sarki ya koyar da dan adam yadda zai mu'amalanci abokin adawa daga cikin mutane da kuma abokin adawa daga cikin shedanu yan uwa ga yadda ayoyin suke Allah madaukakin sarki ce khudhil afwa yace da annaban sa kira da aminci tsara tabbata a gare shi ka riki afwa ma'ana ka rinkai musu afwa ka rinkai musu yafiya ai amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam bil afwi was safhi Allah madaukakin sarki ya umarci annabin sa da afwa da kauda kai da yafiya game da abin da za su yi masa na cutarwa malami suka ce abin da ake nufi da al'afu shi ne rara duk wani abin da yake rara shi ake kira da al'afu ma'ana rara ɗabi'an mutum mara kyau da ya maka to ka karɓe ta a haka kai yafiya ka rabu da shi Allah maɗaukakin sarki umarci annabin su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya yafiya ya kau da kai ya yi haƙuri sai ya ce wa amur bil urfi sannan kuma ka yi umarni da kyakkyawa al urfi bi ma'ana al ma'ruf duk abin da yake mai kyau abu ne da ɗabi'a ta kyautata shi shari'a ta kyautata shi ta kai umarni da shi sannan a gaba sai cewa a arid anil jahilina ka kuma kau da kai ka bijire ga waɗanda suke jahilai ma'ana ita kanta mu'amala za ka kala kala ce kowane irin ɗan adam akwai yadda za ka yi mu'amala da shi wannan adam ɗin za ka yi mu'amala da shi ne ta hanyar jawo shi jiki da kyautata masa da yi masa nasiha saboda shi mai fahimta ne zai fahimce ka dan za ka ga wani idan yana yin abin da ba daidai ba in ya ganka za ga yana jin kunya za ga ya kau da kai za ga yana to irin wannan kaga akwai buƙatar za ka iya kira shi kai masa nasiya zai yi mai zai saurare ka dan daga yadda yake nunawa idan yanka yana jin da wanka yana jin kunyar ka wannan sai ka jawo shi kai masa nasiya ka rinka gaya masa abin da ya dace insha Allah ta'ala idan Allah ya so shirye sa ta hannunka sai ga ya daina abin da yake wani kuma sai dai kayi wa amr bil urfi kayi nasiha a gaba daya eh idan ka tashi nasiya sai ka nasiya a gaba daya Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza da sauransu irin wannan wa'azin da yake ji shi kuma shi zai ji sai daina abin da yake yi to akwai wanda shi kuma dan taurin kai ne kwata kwata ma kai baka isa a wajensa ba ballantana ya saurare ka saboda ka sai Allah madaukakin sarki ce wa a'rid anil jahilin irin waɗannan kuma ka kawar da kai gabarin su kawai kai ka rabu da su dan wani idan ka je ka ce kai masa nasiha ma wato sai ya kasance barnar da za a samu sakamakon nasiha da za ka masa ta kuma laifin da yake idan kwata-kwata ba zai saurare ka ba kuma zai ci mutuncin ka zai yi maka duk abin da bai kamata to sai Allah madaukakin sarki ce wa a'rif alil jahilina wannan ayar a kamar yadda ibnu jarir tabari a cikin tafsirin sa ya kawo isnadi tun daga kansa cewa lokacin da wannan ayar ta sauka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma haza ya jibril wannan ayar kuma ya jibril mai take nufi kenan mai Allah madaukakin sarki yake so mu da ita sai ya ce inna Allah amaraka an ta'fu an amman zalamaka wa tuti man haramaka wa tasila man qata'aka yace abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi shine kai afuwa ga wanda ya zalunce ka wanda ya cutar da kai ya maka ba daidai ba to idan ka tashi ka samu dama a kansa sai ka yafe masa shi ne abinda ake bukata shi ne cikar zaman mutum ɗan adam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutanen makka mutanen makka komai sun wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cutarwa inda aka haife shi mahaifarsa da iyayensa da kakanninsa sai da suka sa ya fita ta dole ƙarshe ma ransa suka nema za su kashe shi allah maɗaukakin sarki ya tsirar da shi ya koma garin madina sai ga shi lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a shekara ta takwas a shekara ta shida zuwa ta bakwai lokacin da ya fito makka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo garin makka ya shigo garin makka a lokacin kuma duk mutanen makka waɗancan wanda suka yi masa waɗancan abubuwan kowa yana guduwa gida yana tsira kowa yana guduwa gida yana tsira yana neman wajen tsira saboda mai Allah madaukakin sarki kuma ya ba annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tamkini a lokacin shi yake da dama kun ga duk wata dama da zai ramu a lokacin ya samu da ƙarshe annabi yasa aka tattara su gaba daya yace musu ma tazunnuna anni fa'ilun bikum yanzu gashi kun mun abin da kuke mun kun yi kokarin kashe ni Allah ya tsira da ni yanzu gashi na dama na samu dama akan ku me kuke tsammani da mu sai suka ce ai mun san kai dan dan uwa ne kai dan dangi ne kuma an ce mutum ne kai mai afuwa da sauransu sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce in zahabu wa antum tulaq ku tafi gaba ɗaya na rabu da ku na sake ku ba ka ribin da mu duk annabi ya rabu da su ya musu afuwa sallallahu alaihi wasallam to shine wa ta'fu amman zalamaka eh lokacin da mutum ya zalunce ka ka samu dama akan shi kuma sai ka ce to je ka lokacin da kai mutum yake da wata dama da zai maka rana ka je neman wani abu ko aiki ko wata ko wani abu ko bashi ko rance ko wani abu a wajen sai maka wulakanci ya hana ka ana nan sai Allah madaukakin sarki sai ya kwace dama kuma sai ya baka sai kuma ka ganshi yana neman irin waccan damar ko wata makamanciyanta kuma dole sai abin ya biyo tozan ka kaga an kai ne sai kai sai kai dariya lokacin daukar fansa yazo ba haka abin abin da ya kamata ba kenan sai kai farin ciki Allah madaukakin sarki ya turo bukatar sa wajenka yana zuwa sai ka ce to me kake so abu kaza nake so sai ka dauka amma da wani abin sai ka dauka ka tsara masa sai ka bashi da Allah wanda ba za ka zama sarkin sa ba za ka zama sarkin sa to haka ya kamata a ce muna mu'amala don mutumin da ya maka wani abin da ba daidai ba yi kokari ka saka masa da abin da yake a mafi kyau daga abin da shi kuma ya maka to shi ne sannan kuma ka ba ka ba wanda ya hana ka ka sadar da zumunci ga wanda ya yanke maka zumunci haka wannan ayar a akwai hadisin da bukhari da muslim suka fitar a cikin ingantaccen littafin su akwai wani mutum da ake ce masa hur ibn qais yana ɗaya daga cikin mahaddata alƙur'ani wanda suke kusa da sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa da sayyidina umar shi ka'idarsa shine duk mutumin da yake masanin alƙur'ani mahaddaci ne yana jawo shi kusa da shi ko tsoho ne ko mai ƙananan shekaru ne in dai ka san alƙur'ani ala ramba ne kai ka haddace alƙur'ani ka san ma'anoninsa to zai jawo kusa da shi eh saboda abin da ake bukata shine a masana addini ake so ko doshi sa rinka juya al'amura to shi wannan Hur bin Qais yana ɗaya daga cikin da suke kusa da Sayyidina Umar to akwai wani dan uwansa mai suna Uyay ibn Hisb sai ka masa ziyara daga ƙauye da yazo sai yake ga masa cewa naga kana da shiga kai mutum ne mai alfarma a wajen wannan halifa yana da kan Sayyidina Umar sai da Allah ka dan mun hanya in je in ganshi ina so mu gana yace to shikenan ba matsala Allah da zan ga wa halifa saboda ka dauki wannan dan uwa nasa ya kai shi wajen Sayyidina Umar sai ya khalifa akwai dan uwana da yazo yana so ya ganka shi ya dauka wani abin kirki ne ya dauka zuwa yi ya ga halifa ya be shi irin aikin alkhairi da ake da sauransu ashe shi akwai wani mugun gilli da hikiri a cikin zuciyarsa da ya kullu ya to da shi daga karkara yana so ya ga sayyidina Umar saboda haka sayyidina Umar ya ce a ba shi dama ya shigo mana saboda haka yana shigo wajen sayyidina Umar bayan an gaisa shi hur ya koma jefi ya basu za su tattauna da halifa fara magana su kawai sai fara masa sai fara masa magana da zafafan kalamai yace wallahi ma tutina aljazla wala tahkum bainana bil adl yace wallahi baka ba mu rabon madida ce zalunci zalunta ba ake ce sannan wallahi baka mana hukunci da adalci eh ka san wasu kawai dama Allah ya baka ta dama dama suke ne ba su maka mutunci ka duba mutun kamar sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah kara masa yarda wanda duk duniya ta shaida ba taɓa yin shugaba adali irin sayyidina Umar amma wai sai da Umar yake kallo cewa baya musu hukunci da adalci kuma sai da Umar Allah ya shi mutum ne mai fushi nan da nan sai da Umar sai Hausa yayi fushi hatta kada ayyaqa ayyaqa alai har sai da ya kusa ya afka masa ya cin masa sai shi al-hur wannan na kusa da sai na Umar din sai ya fahimci sai da Umar da yayi fushi saboda ka sai ya amiral mu'minin قال الله سبحانه وتعالى في كتابه خذ الأفوى وأمر, وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين الله ما أكين سرك بياتي أسين القرآن إنسا كي ركود أفوى كي أمرين لك الشاوى ككود كي قبل الجاهلية وأنا أنا سكين جاهلية أي يتي والله نندن سيدنا عمر سي ستي إنك سيد أكي ستي تايا سي سبقو نفش الناس سي سوكا لأنه كان وقافا عند كتاب الله سيدنا عمر ya kasance in duk abin da zai yi duk fushin da inda ka jawo masa aya ka gama da shi eh sayyidina Umar haka yake duk abin da zai in ka ce masa Allah yace to shikenan ka sa masa wuri ana karanta masa wannan aiki wannan aya sai ce to shikenan haka ya tashi ya tafi to saboda haka wannan ita ce dabi'ar da ya kamata dan adam ya dabi'anci yan uwansa mutane da ita idan mutum baya son ka baya kaunar ka kyautata masa yi masa abin da ya dace wata rana wannan wanda baya sanna kamar ayar da zamu karanta a can gaba za ta bayyana cewa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim sai ka ga mutumin da wallahi baya son ka baya kaunar ka amma yanzu shine duk inda yanzu ana zancan ana zancan ka da rashin kyau wallahi sai inda karfin sai ka akan sa akan ka sai ba da ransa me da me dalili saboda kyautatawa fa idan ladhi bainaka wa bainahu sai Allah madaukakin sarki sai ka ga wanda yake tsakaninka da tsakaninsa adawa kiyayya ce daga ba ka annahu waliyun hamim yanzu ya zama wannan masoyinka ne na kurkusa ya zama yanzu kuma babu wanda yake son ka kamar shi me yake ja wannan kyautatawa kyautatawa saboda ka duk wanda kaga baya son ka kada ka kada ka rinka mai masa da abin da din gabansa da gabansa ina fata an fahimta yanzu idan mutum baya ga baya son ka to kada ka rinka masa gaba baka so a'a kai masa mu'amala daidai yadda za ka yi daidai yadda za ka yi akwai wanda shi kuma wannan ba za ta isar masa ba to shi ne sai ka kawo da kai sai ka kawo da kai kai karbi da shi ne sai ka kawo masa kai karbi da shi to wannan za ku ga yana sa dan adam ya samu soyayyar wanda baya son sada amma malamai suka ce akwai irin makiyin da shi kuma idan kana kyautata masa shi kuma ƙara masa iyayya ka kake a cikin zuciyarsa shine wanda yake kinka da hasada ina ba ta fahimta shi mai hasa da ayoyi ni'imar da kake ciki da kake ciki ce baya su to kyautata wannan da kake masa ko ka bashi wani abu ko kai masa zance mai kyau ai shi wannan ƙara masa haushi yake saboda ai kamar wani ci gaba kake ƙara samu ke yanzu mutum ne baya san yana gaba da kai kuma sai ka ɗauko kuɗi da yawa sai ka bashi ka ce wani ga wani ga kaza ce wala ga wannan zakka aka fitar sai ka ɗauko dubu ishirin sai ka bashi har ka samu kuɗin da zaka fitar da zakka lallai akwai ta kenan akwai bala'i kaga akwai matsala kenan to shi duk mutumin da yake kinka da hasada wannan kawai sai dai kai ta Allahumma sallim sallim eh wa min sharri hasidin idza hasada kai ta addu'a Allah madaukakin sarki tsare ka daga sharrin sa shi sa sharrin mutum da sharrin aljan kullun kai ta kai ta roƙa Allah madaukakin sarki tsare ka ya tsare ka to wannan shine hanyar da ake bi a mu'amalanci abokin gaba daga cikin mutane sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yanzagannaka bin ash-shaytan nazghun idan kuma ka samu wani zumburi daga shedan fasta'iz billahi to shi kuma ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki innahu sami'un alim saboda Allah maɗaukakin sarki sami'un mai ji ne alimun kuma masani ne to kun ga shi shaidani ina ka gan shi balle ka kyautata masa ina kake ganin sa balle ka yi kyakkyawan mu'amala da shi saboda ka shi ba zai karɓo ta kowace irin kyakkyawan mu'amala daga gare ka baya bukata me shaidan yake bukata daga gare ka shine ka halaka to shi babban abin da zaka yi da shi sai ka rinka neman tsarin Allah madaukakin sarki da shi a'udhu billahi minash shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sai ku ga da yawa daga cikin mu'amalolin musulmi annabi tsira da annabi tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu neman tsarin shaitan a gurare da dama gurare da dama idan zaka fara karatu aka ce ka nemi tsarin shaitan idan zaka shiga ban daki ka nemi tsarin shaitan ko masallaci zaka shigo ka nemi tsarin shaitan ko kaza zaka ka nemi abubuwa da dama ka nemi tsarin shaitan saboda masifarsa da bala'insa shi ba iya ba iya wai kawai ke yake maka ba so yake halaka tare da shi abin da yake bukata ke shi yasa na sha gama na wannan hadisi wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wasu matasa guda biyu suna faɗa suna zage-zage ɗaya yana tada jijiyar wuyansa jijiyar wuyansa ta kumbara ya yi fushi annabi ya ce ku je ku gaya masa na san abin da idan wannan ya faɗa wannan abin zai sauka daga kansa na fushin nan sabai suka ce menene ce ku je ku ce masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya faɗa shaitan ne ya sa shi wannan fushin suka je suka gaya masa suka ce annabi ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ce hauka ne mahaukaci ne ni da za ku ce masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ba zai faɗa ba an ce masa annabi ya faɗa a annabi ya ce ya faɗa mai ce shi ba zai faɗa ba to kun ga shaidan din yayi mai kenan yayi tasiri a kansa yayi tasiri a kansa to shi maki maki daga cikin shaidanu ko tsakaninka da shi kenan kai ta ta'awili kai ta a'udhu bi duk abin da kasan zai nisanta ka da shi kai kai shi ba kusanto da shi ake ba eh maki daga cikin mutum ne idan zaka iya ka kusanto da shi ka zama ya zama masoyinka amma makiyin shi dan shi nisanta shi ake duk abin da kasan zai ƙara nisa ka yi shi karatun alkur'ani zikiri hailala ta'awili duk abin da ka san idan kai shi shedan zai ƙara nisanta kashi ake ƙara aikata fa qala subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki ce idfa billati ahsanu sayi'a ka tunkuɗe mummunan aiki da abin da yake mafi kyau idan aka yi maka mara kyau ka tunkuɗe wannan mara kyan da abin da yake mai kyau wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha eh haka Allah madaukin sarki annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi ya faɗa ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa wannan kyakkyawa sai ta goge sai ta share mummunar to haka Allah madaukakin sarki ce idfa ka tunkuɗe billati hiya ahsanu sayyi'a da abin da yake mummuna ka tunkuɗe shi da abin da yake mafi kyau mutum ya muna na maka in zaka iya sai kai masa mai kyau abu ne da yake akwai wahala azizun alin nafs eh rai tana jin nauyi tana jin wahala tana jin wahala kwarai wajen yi waɗannan abubuwa mutum ya bata masa rai maka abin da ba daidai ba kai kuma kai masa mai kyau mafi karancin abin da mutane suke iyawa mafi yawa shine kai hakuri kawai ba haka bane idan mutum ya maka abin mara kyau mafi karancin abin da mutane suke ko in ce mafi girma abin da mutane suke iyawa galibi shine kai hakuri amma ka saka masa da mai kyau wa ma yulqaha illa alladhina sabaru fa ma yulqaha illa dhu hazzin azim Allah madaukakin sarki yace nahnu a'lamu bima yasifun mu ne muka fi sani game da abin da suke siffanta Allah maɗaukakin sarki da shi abin da mashirikai suke siffanta Allah maɗaukakin sarki na mummunar siffa sai Allah maɗaukakin sarki ya dawo ɗaya ɓangaren sai cewa ƙul sannan ka ce ya rasulallah rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ya ubangiji ina neman tsarinka daga bugewar shaydani ko makewar shaydani wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun ya ubangiji ina neman tsarinka kada su halatto mun kada su zo inda nake mutum aka ce ka kyautata masa dan adam kuma ka nemi tsari da shi aljanni kuma ka nemi tsari da shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa daya surar idfa billati hiya ahsan wala tastawi wannan nina babu wala tastawi idfa billati hiya ahsan sayyani akwai wala tastawi hasanatu wala sayyi'at na'am to aya ɗaya ne tsallake wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a sai idfa billati ahsan eh wannan cikin sota fusilar kenan wala tastawi alhasana wala sayyi'a ko kyakkyawan aiki ba sa taɓa daidaito su zamto ɗaya da mummunan aiki a kodayaushe kyakkyawan aiki shi yake hawa kan mummunan aiki haka Allah maɗaukin sarki ce sai ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe waccan mummuna ɗin billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyau sai ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai kaga wanda yake tsakaninka da tsakaninsa akwai adawa akwai gaba ka annahu waliyul hamim ya zamto kamar masoyinka ne na kusa na jikinka sai Allah ya ce ma yulqaha illa alladhina sabaru babu wanda yake samun irin wannan babu wanda yake dace da kaiwa zuwa ga irin wannan matsayi illal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri wa ma yulqaha babu wanda yake kaiwa zuwa ga wannan illa zu hazzun azim sai ma abucin rabo rabon ma kuma da yake mai girma sai Allah da ya bangaren sai ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah duk lokacin da ka samu zunguri daga shaitani to kai marmaza ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaitani saboda innahu huwas samiul alim Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma masani a cikin suratul araf aka ce innahu sami'un alim wannan kuma innahu huwa sami'ul alim to sai malam yace qala al hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala babban malami tafsiri al-hafiz ibn kathir Allah ya masa rahama yace fa hadhihi thalathu ayati waɗannan sune ayoyi guda uku kawai laysa lahunna rabi'a fil qur'ani ko fi ma'anaha ba su da nau'i a cikin ma'anarsu a cikin alqur'ani zaka ga waɗannan ayoyi su su uku ne kawai wanda suke bayani game da mu'amalar dan adam da kuma shedan yadda zaka mu'amalanci mutum da kuma yadda zaka mu'amalanci aljanna su su hudu ne su su uku ne kawai ga su مالك هو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه شين ألا ما أكون سركنا أمرت يد ذاك ما آملنت يد ذاك بير يد ذاك تفير دان أداوى مكي دك تكين متاني da kuma kyautata masa liyaruddahu taba'u tayyib al'asl ila al-muwalat wal musafa ta yadda zaka iya mai da shi zuwa ga ɗabi'arsa mai kyau ta asali a zuwa ga kyautatawa izuwa ga soyayya da kuma yin adalci wa ya amuru bil isti'azati bihi min al aduwi shaytani sai kuma Allah madaukakin sarki ɗaya bangaren yayi umarni da neman tsari da shi Allah madaukakin sarki din daga dan adawa daga cikin shedanu la mahalata ba makawa shi abinda zaka iya masa kenan kawai shine neman tsari da shi iz la yaqbalu musana'atan wala ihsana saboda shi shedani ba zai karbo na abu na a biyarwa ko kyautatawa ba babu ruwansa da wannan wala yabtaqi ghayra halaki ibn adam babu abin da yake bukata kawai sai halakan dan adam li shiddati al'adawati bainahu wa bain abihi adam min qabl saboda tsananin adawa da gabar da ke tsakanin sa shi shedani da kuma mahaifinmu ko kakan mu annabi adam alaihi salam mala yace intaha magana da aka dauko daga tafsirin ibn kathirin ta tike anan wajen sai mala yace at-tashkiku fi at-tauhid sannan abu na biyu da shaɗan yake tafiya zuwa gare shi shine sanya wa mutane shakka a cikin tauhidi idan shaɗan ya ruguza maka tauhidi to shikenan sai ya rabu da kai ya gama da kai idan ya sa tauhidin ka ya tabu tauhidi shine kadai ta Allah madaukakin sarki ka yarda Allah madaukakin sarki shi kadai ne a cikin rububiyarsa a cikin uluhiyarsa a cikin asma'i nashi da sifat nashi to idan shaɗan ya kokari ya samu nasara sa maka shakka a cikin wannan ya ci nasara saboda me saboda kamar ya ɗauke ka ne daga asalin musulunci ya kuma da kai wani addini na daban to kaga duk abin da zaka kana gani kana cikin musulunci amma a banza ne kana gani kana cikin musulunci amma a duk abin da kake na wajen musulunci to sai mutum ya rasu kuma sai ya ga gaba ɗaya Allah madaukakin sarki babu abin da ya karba daga cikin aikinsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to daga nan shaɗan sai ya tafi zuwa ga sanya mutum shakka a cikin tauhidi sai malai ce inna tauhida haƙiƙa shi tauhidi huwa asasul islam shine tushe ginshiki na musulunci wa sarfuhu shabih kuma shine rufin addinin musuluncin da yake kafaffe wa huwa sirru fi intisarati almuslimin alawwal kuma shine sirrin da ke cikin samun nasarorin da al'ummomin farko suka yi wa alaihi qamat al-imbaratiriyyah al-islamiyya kuma akan addinin musulunci ne dukkanin daulolin musulunci suka kafu duk dalolin musulunci da suka kafu akan tauhidi suka kafu akan tauhidi suka tsaya li'annahu huwa alladhi yasna'u ar-rijal saboda shi tauhidi shine yake gina mazaje shine yake sa a samu mazaje da za su tsaya su ji za su iya ba da jinin su da dukiyar su da duk abin da suka mallaka akan Allah da manzansa idan tauhidi da aqida ya da su a cikin zuciyar mutum to zai ji babu abin da yafi masa Allah da manzansa a cikin rayuwarsa komai na Allah da manzansa ne zai iya bayarwa shi ya haƙura to babban abin da yake kafa mutane akan wannan shine aqida da tauhidi wa alaihi madarul islam kuma akan tauhidi ne addinin musulunci duka yake kaiwa da komowa walihada kanat mu'zamu hajamati shaytan malaci shi sa za ku ga mafi yawa mafi girma daga cikin harin da shaytan yake kawo dan adam muwajjihatan nahwa hadha al-asas wa dhalika as yana fuskantar da su ne zuwa ga wannan asasi zuwa ga wannan ginshikin da kuma wannan rukun shi ne rufin tauhidi kenan da ginshikin tauhidi mafi girman abin da shi ne yake kawo ɗan adam hari a kansa shi ne tauhidi ya ga ya rubuta tauhidin mutum fafi sahihai an abi huraira ta radiyallahu anhu kala ya zo a cikin sahihai daga sahabi abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ƙala yace ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya'ti shaytanu ahadakum fa yaqulu shaytan yana zuwa yana zuwa wa daya daga cikin ku sai ya ce masa man khalaqa hadha wannan waswasi ne da zuciyar mutum take raya musu na san idan na faɗa za ku ji da yawa daga cikin ku wasu ma shaɗan yakan raya musu irin waɗannan abubuwa shaɗan sai zo ce maka man halaka haza to yanzu misali wannan saman da muke kallo ya halicce ta man halaka haza yanzu ƙasan nan ya halicce ta man halaka haza ya halicce wannan idan zuciya ta ce maka ubangiji ne sai ce to man halaka rabbaka to shi ubangijin naka ya halicce shi da Allah wani lokacin mutane ba sa jin irin wannan ana ji ba wai fitowa ka faɗa ka ce na ce ka zama a'a zuciyarka za ta rika gaya maka za ta rika raya maka irin waɗannan abubuwan kawai sai ka kana wasu tunanin nuka marasa kyau marasa kyau shi sa wani sahabi zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ya rasulullahi akwai matsala annabi ya ce me yake faruwa ya ce wallahi muna jin wasu abubuwa a cikin zuciyarmu tana raya mana wasu abubuwa ya ce ya rasulullahi irin abubuwan da da za mu faɗe su wallahi da tuni mun zama kafirai mun fita daga addinin musulunci sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ai za ka sarihul iman ai wannan shi ke nuna cewa kana da cikakken imani kenan dan wannan abin da kake ji a cikin zuciyarka na rai waɗannan abubuwan shedan ne yake zuwa ya sa maka dan ya kautar da kai daga hakikanin imaninka ya mai da kai abin da ba daidai ba amma mutumin da babu imanin ma a ransa na ruwan shedan da shi ba zai zo wajensa ba wannan abin da kake ji imani yana nuna cewa lallai tabbas shedan yana harin zuciyarka duk zuciyarka da kake shedan yana harinta to akwai wani abu abin da yake nema a cikinta sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce fa'iza balagahu to idan abin ya zo maka nan shaɗan ya ce maka to wa ya halicci ubangijinka duk komai kayan da Allah ne halicce su to shi ubangijin naka wa ya halicce shi to idza balagahu idan ya kawo shi nan wajen fallasta billahi sauri ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shedani sannan waliyantahi ya kuma daina wannan mugun tunanin eh dama shine sai mutum ya sauraye ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulun sai mutum ya faɗa haka sannan sai mutum ya sauri sai ya kautar da tunanin sai ya kawo wani sai ya mai gurbin sa eh saboda zuciyarka aka ake sarrafa ta kada kada ka yi tunanin da ba ka so gurbataccen tunani ya rinka shiga cikin zuciyarka idan ka ji tunanin da ba ka so yana nema shiga cikin zuciyarka to yi kokari ka canza shi da wani eh kawo wani sauri ka tuno wani abu wani abu haka sai ka mai gurbinsa da wancan tunanin don wani lokaci za ka koda ba abin da ya shafi irin wannan ba idan shi yana so ya ɓata maka rai ya dagula maka lissafi kana cikin farin ciki kawai sai tuno maka wani abin da ya makanta maka rai a bai sai dawo maka da shi lokaci guda kawai sai ka ji ka juye daga farin cikin da kake ciki ka dawo bakin ciki dan uwa ba haka bane haka kawai fa kana cikin farin ciki sai ka ji ya tuno maka da wani abu wanda ya riga ya wuce abin da idan ya zo kuma sai ya hana ka zaman lafiya to kada ka ba shi ɗan wannan daman da kaji ya zo ya sawo maka irin wannan abin yi ƙoƙari ka tunkuɗe shi ka kaure shi ka kawo tunanin da yake ba wannan baka ci gaba da yinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi ya ce sai mutum ya ƙoƙari ya daina wannan tunanin al-lafdhu lil bukhari wannan hadisin lafazin bukhari ne wannan hadisi na bukhari da muslim ne sai mala ya ce uqdatu shaytan wa kayfiyatu halliha a kullin shaytan da kuma yadda ake warware shi wannan kullin shaɗan ɗin da yadda ake warware kullin shaɗan sai gobe za mu ji shi insha Allah ta'ala saboda ka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu ɗora daga inda muka dakata abinda muka fi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi